أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يولا رباه biyar ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma yau ashirin da uku ga watan tara miladiyya dubu biyu da ashirin a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam za mu tashi sirar sahabiya ta sha biyu a cikin jerin sahabbai mata waɗanda ake ba mu sirarsu ita ce safiyatu ammatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato safiyatu bintu abdul muttalib sahabiya ta sha biyu ita ce safiya ammatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gwaggwar annabi sallallahu alaihi wasallam wato yar uwar mahaifinsa abdullahi qatilatul yahudi mala yace takenta shine wacce ta kashe ba yahudi wacce ta kashe ba yahudi yakan zabi abinda yake mai ban mamaki ko mai ɗauka hankali sai ya bada take da shi wanda wannan yana cin kwarewa a aikin jarida ya zama an yi abin da zai jawo hankalin mai karatu to haka shi ma a fannin rubutu ba na jarida ba ana buƙatar ya zama unwani ya zama jazzab ya zama mai jawo hankali shine sai ce hiya sayyidatu safiyatu bintu abdul muttalib ita ce wannan sayyida din wacce sunanta safiya diyar abdul muttalib an ce sayyida shugaba kenan shugaba ko jagora jagora ce ita a cikin mata akwai wasu malamai da suke ganin ba a ce ma mace sayyida amma hadisai sun zo sun tabbatar da maza sama ai ya kira cewa Fatimatu ita ce sayyidatu misai ahlil janna to da kan aka ce mata sayyida min baini min baini akhawatiha nisa a tsakanin yan uwanta mata idan ana son a kora kasancewar cewa mace ba ta zama shugaba kenan domin daga cin abin da suka illanta kiran mace da sayyida akwai cewa ai annabi sallallahu alaihi ya ce lan yufliha qaumun wallau amrahum mara'a to ai ana nufin sayyidatun baina baina akhawati hannisa a tsakanin yan uwanta mata to ita shugaba ce tunda manzo da sama gashi ya ba na na Fatima lamba cewa ita ce sayyidatu nisa'i ahlil janna alhashimiyatu ‘yar gidan Hashim ce, wanda Hashim shi ne kaka na biyu na annabi sallallahu Alaihi wasallam shi ne ya haifi Abdul Muttalib. Shi ya sa banu Hashim suna cikin wasu malamai suka ce daga nan ne ake kirga iyalan annabi sallallahu Alaihi wasallam aka ce Alu Muhammad, to sai su ce Alu Hashim kenan ko banu Hashim. wasu kuma suka ce a sakko ƙasa sai dai a ce banu abdul muttalib banu abdul muttalib wato 'yan gidan abdul muttalib kuma waɗanda suka yi imani to to akwai wannan maganganun dai a wajen malamai wa hiya shaqiqatu hamzata ita yar uwa ce uwa ɗaya uba ɗaya da hamza hamza wafan annabi sallallahu alaihi wasallam hamza ibn abdul muttalib sayyidu shuhada wanda shine jagora shugaba na shahidai a lahira gabaki ɗaya kamar yadda ya tabbata a hadisi sahihi kuma mun karanta sirarsa a baya wa ummu hawariyin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce mama ta wannan zababban aminin annabi sallallahu alaihi wasallam idan an ce hawari shine wanda yake abin nan alqaribul khullas ko alqaribul khalis zababban na kusa da kai in aka ce alhawariyuna su ne al'akriba ulkullasu zaɓaɓɓun ‘yan kusa da kai da kulli nabiyin hawariyun wa hawariyi az-zubayr ibn al-awwam kowane annabi yana da zababban na kusa da shi ni zababban na kusa da ni shine wa shine az-zubayr ibn al-awwam to ga mamarsa nan ita ce safiyatu bintu abdul muttalib ita ta haife shi shi yasa az-zubayr ibn al-awwam yana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam dangantaka ta kusa az-zubayr ibn al-awwam wanda shine az-zubayr ibn al-awwam radiyallahu anhu kuma ɗaya daga cikin al-ashar al-mubashshiruna bil janna tun goma waɗanda aka musu bishara da aljanna a lokaci ɗaya annabi sallama ya ce wa zubayr ibn al-awwam fil janna zubayr dan al-awwam yana cikin yan aljanna a lokaci dai manzon sama ya lissafa su su goma ko tazawwaja al-harisu farkon mijinta shine al-haris shi al-haris din nan ahu abi sufyan ibn harb dan uwan abu sufyan ne abu sufyan baban sayyiduna muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu ba to dan uwansa al-haris al-haris ibn harb shine shine ya fara aurenta fatu fi anha daga nan sai ya rasu su kuma dama gidan gidan gidan gidan su Abu Sufyan radiyallahu anhu su kuma sune Banu Umayya sune Banu Umayya su kuma dama Banu A'mam ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama wato dangi ne na ƴan uba tare da Annabi sama shi yasa Banu Umayya suna cikin dangin manzala sama na kusa kusa ba kamar yadda miyagu waɗanda suke kin sahabban annabi sallama suke suke riyawa ba banu umayya suna da dangantaka ta kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam wa tazawwaja hal awwam to daga nan kuma sai al awwam sai ya aure ta shi al awwam din nan akhu sayyidatin nisa'i khadijata binti khuwailid shi kuma dan uwan shugabar jagorar mata ita ce khadija matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta farko dan uwanta ne shi al'awwam kaga kaga kaga az-zubair yana da dangantaka da manzon sama ta bangarora fa waladat lahu az-zubaira sai ta haifa masa 'ya'ya guda uku na farkon su shine az-zubair was-sa'ib da kuma as-sa'ib wa abdul ka'abati da kuma abdul ka'aba wannan kaga daga ji suna ne na jahiliya kafin zuwan musulunci aka haife shi domin annabi sallama ya haramta abba da kowane suna in ba ga sunan Allah ba baya halasta a kira wani da abdu fulan al-imam ibn hazm ya ce ajma'u ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairi Allah sai ya ce hasha abdul muttalib ya ce kowane suna malamai sun yi ijma'i in ba sunan Allah bane haramun ne a ce abduwani ne in ba abdullahi ba da ɗaya daga cikin dai sunayen Allah maɗaukakin sarki sai ya ce hasha abdul muttalib amma banda abdul muttalib shi ma malamai suka ce haddashi haddashi domin me yawa abdul muttalib al muttalib laysa min asma'illahi ta'ala baya cikin sunayen Allah so da ka ba a kiran a ce ma wani abduwa ne idan ba wannan sunan na Allah bane shi yasa manzal sun ya ce ahabbul asma ila Allah Abdullahi wa Abdurrahman sunayen da Allah ta'ala ya fi so su ne Abdullahi da Abdurrahman shi yasa da wuya ka samu gidan sahabin da babu Abdullahi ko babu Abdurrahman qala az-zahabi al-imam az-zahabi rahmatullahi alayhi ya fada yake cewa was-sahihu annahu ma aslama min ammatin nabi sallama siwaha ingantacciyar magana a cikin dangin manzo Allah sallama gwaggwanninsa to babu wacce ta musulunta in ba safiya ba safiya ita ce ta musulunta amma duk sauran ba su musulunta ba ko dai musulunci bai riske su ba ko kuma riwaya sahihiya ba ta tabbatar da musuluncinsu ba amma waɗanda suka wadda ta musulunta babu wai ba inke ita cewa ita ce safiyatu bintu abdul muttalibi radiyallahu anha ita kadai ce ta musulunta a cikin gwaggwannin annabi sallallahu alaihi wasallam wala qad wajadat ala nisra'i akhiha hamzata haqiqa ta shiga damuwa a lokacin da aka kashe dan uwanta shaqiqi Hamza Hamza radiyallahu anhu kashe shi akwai tayar da hankali annabi sallallahu alaihi shi ma hankalin shi ya tashi matuƙa akwai riwayoyin da suke cewa manzon sama yayin rantsuwa ya ce sai mun kashe mutum saba'in a matsayin Hamza aka ce dalilin saukar wa in aqabtum fa'aqibu misli ma uqibtum bihi kenan wala in sabartum lahu khayrul lisabirin wasu kuma malamai suka ce a ba shi bane sababin nuzul dinta domin ita tana cin sura ce makkiya suratul nahl ita kuma shi kuma abin da ya faru na kashe hamza ya faru ne a uhud shekara ta uku bayan hijira mun gane kaga shine wannan wa sabarat sai ta jure sai ta jure wahtasabat kuma ta nemi Allah ya bata lada ta yi ihtisabi ta ɗauki wannan a matsayin jarabawa daga Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya bata lada a kai shi ce ko dama ba abinda mutum zai iya yi amma dai kashe sayyidina hamza radiyallahu anhu abu ne mai tayar da hankali ga dukkan musulmi mai imani da yadda abin ya faru da kuma matsayin shi kan shi hamza ɗin saboda na hamza rajulun bi alfin mutum ne tamkaddubu a cikin musulunci وهي من المهاجرات الأولي sannan safiyatu radiyallahu anha tana cikin waɗanda suka yi hijira mata a ɗiban fari su ne ɗiban fari mata na farko farko da suka fara hijira an aisha ta radiyallahu anha qalat na na aisha radiyallahu anha ta ce lamma nazalat wa anzir ashirataka al-aqrabin a lokacin da aka saukar da kayi ma danginka na kusa gargadi wa anzir ashirataka al-aqrabin danginka na kusa kusa wanda suka fi kusa kusa da kai to kai musu gargadi da aka saukar da wannan aya wacce tana cin suratu ash-shu'ara qama an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya miƙe فقال يشي يا فاطمة بنت محمد هي فارد ليسع ود إت بضعة منه هي بضعة منه أو بضعة منه إت وتسوكا شيء دقا من زال الله سلم الله سلم يشي فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها فاطمة وتسوكا شيء دقا قريني duk abin da zai cutar da ita to ni ma yana cutar da to shi ke na manzon sama ya fara da ita ya safiyatu binta abdul muttalib sai ya kira ammasa wato gwaggwarsa ya ce ya ke safiyatu diyar abdul muttalib sai ce ya bani abdul muttalib ya ku ƴaƴan abdul muttalib gabaki ɗayan ku la amliku lakum min allah shay'a wallahi ban mallaki wani abu a gare ku ba a wajen Allah ban mallaki wani abu don ku ba a wajen Allah wanda zan kare ku da shira na gobe alkiyama me yake nufi da haka idan ba su yi imani da Allah ba idan ba su ba Allah ba shi ne abin da yake nufi wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya ma wani kafiri wani abu ba a wajen Allah madaukakin sarki amma zai iya ma wani mai imani eh domin manzo Allah sama ya ce shafa'ati yawmal qiyamati haqq ceto na ranar gobe alkiyama gaskiya ne kamar lam yu'min biha lam yakun min ahliha duk wanda ya ce bai ji akwai ceto ba to shi ba baya cikin wanda za a ceta ya je can ya halaka tun da ya zaɓin makan shi halaka shi ke ne zai ya ta halaka shi ya karya ta ceto la amliku lakum min Allah shay'a ban mallaki wani abu dan ku ba a wajen Allah madaukakin sarki saluni min mali ma shi'tum ko da ba ku musulunta ba ku ce in ba ku wani abu a cikin dukiyata zan ba ku a duniya annabi sallama idan yana da dan uwa sai dai ya bashi wani abu a duniya amma a lahira ba zai iya masa komai ba in akwai kafirin da annabi sama ya masa fa'ida kuma zai masa fa'ida ranar lahira shine Abu Talib babban sa wanda manzo sama ya roki Allah madaukakin sarki cewa Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa masa azaba saboda irin soyayyar da ya nuna ma annabi sallama amma bai yi imani ba in kana karanta baitotan da yake faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi baitota ne masu ban tausayi masu sa kuka wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwarsa da fit turabi da fina laula laula malamatu aw makhafatu sabbati lawajadtani samhan bidaka mubina ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ce wallahi duk taruwar da za su yi ba za su iya cutar da kai matukar ina da rai har sai na tsinci kaina na yi filo na yi filo da turbaya ya ce wallahi ba da don ka a zarge ni ba a ce na ba addinin yara in ba abun kunya to la wajatta ni samhan bi zaka mubina da cikin sauki sai in bi ka a bayyana a fili kuma ya ce tabbas na tabbatar da cewa lallai addinin da Muhammadu ya zo da shi min khairi adiyanil bariyati dina shine addinin da yafi kowane addini a cikin addinan da bayi suke bauta da shi a ban kasa amma bai musulunta ba zalla sama ya roƙa masa Allah mana kuzuki Allah ya sauki aka fitar da shi daga ƙasan jahannama aka dawo da shi sama sama akan wani dutse aka dora aka dora shi ya hau kan wannan amma kan shi yana tafarfasa kafa shi ake ma azaba amma kan shi yana tafarfasa ittaqun nar walau bi shiqqi tamrat koda da tsagin dabino ne mutum ya tsara kansa daga shiga wuta Allah kare mu wa sallallahu sallama baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in